kwata ya sama ike da ko ko shi ne dai sai an sana kuma da mota duk wanda ya ko ce wa ka ka ko ya hawo suka kawo da duka suka sa wata da ne ne wani suna ta ta wata a lokacin da suka sa wata da yawa ko suka goda to a lokacin da wata da suka ke suka sa na mota a wani soja shi ma ya ta wata ya ce wa kamara duk wani soja da ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya zai tsora ya kawai kuma zai mata mai da lokaci zai tsoro an zo da zai yi wasu daga tun da kuma sa aka mai daga nan ne abin zai mata mai da sai shi ma a kama da a kuma da shi ko kuma wani ta wasu gaba ɗaya wani yi ba wanda wani ake cin mai musa nasu ɗan samu shi ma ne da lalle muje mun kawo wani a yau kawo samu ne wuraren in za ka fita mura ƙwarai so ko su ne a cikin an zuwa wani da suka maka sai ɗaya da cikin ana fiye da kuma sai su ka yi ɗaya kuɗa hanya to kamun yau sai ka sai kama yake magana cewa waye ne a yin dama ka turaru su ke ba su na masu ba masu kayan da ba sai ɗaya ne suka ce to a yau a zo a kama a zo a dawo da ɗaya da ɗaya an wani ɗan wani cewa ne wani ne sadaukowa ne da kuma yi da cewa wasu shayayya da sauki haka suka zo da wani suka raba kwamishin to su ko sun da kwamishin ya raba da ke cewa lalle kawai a kuɗe wasu ta suka je da hali hali suke sosai to allah sa wani mutum ba samu kowa ba zai shi da ke ya ji tsoro ya ga cewa ba mu ta akwai sojoji a nan wurin yankana wurin yadda za a yi nan ya aje wasu abu sai ya ce ku gudu wannan mamaya wannan kwana ya ce ya su ko su kwanta ya wata abu to sai abu suna suna nuna abu to sai aka gudu bayan su aka gudu wasu suna
kun gode ba da mai yanzu za mu saurari bangare da biyu wanda shi ne mana ibrahim shu'aib ne wanda shi kuma da shi aka amana bismillah wa ibrahim wanda suke bayan su fahimta da su shi ahmad wanda shi ne suna
maybe we uh, smash down dari ada di Kuala ada ada yang siapa dia ada ada yang sama dia ada yang sama itu dia ada yang yang juga mesti ada lebih di kamu dia nak buat dia nak Kalau itu dia tulis bayan duniya doka saboda ya ce shi sai ta yi wani da haka sai yi kuma yawa wanda shi yasa ya kama da gaske kamar da muhammad sai mutum da karshe wanda shi kuma wannan da ya faru a nan ranar asabar da nan a nan kusa ne a bakin tuzla shi ne mana jikin da
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wato ranar asabar daidai lokacin da kafin sojojin su fito daga bayan akwai ɗanɗaguwa da aka harbi ɗansa sai ya kira da ke ce ta ina zai yi sai ce yi ta cikin rai ya yi kusa sai kira ni sai na fito waje sai na fita daga cikin hussein ina fita mun fara magana da shi sai wani ɗan uwa daga gare su sai ya kira ni sai ce sojoji sun fito daga baraki amma ni ina wasu ne in fito sai na ce mishi ai ina waje sai ce mun ko tsaya a gani idan musulmiya suka zo to kuma gelle su mutu shi to ya kashe wani sai na hango fitilar su su to to lokacin da ne kokarin maida masu kira to a daidai lokacin su kuma sun sun ƙara su inda nake to sun zama to cewa a daidai lokacin suna mugunta don duk motocin kowanne ba su tsaya ba ba wanda ya sauko ƙasa face suna hukunta to lokacin da suka sauko ƙasa to lokacin ya ɗauki wayata sai nake ce shi yanzu sun zo har ma sun fara hukunta to sai ina wani ɗaya ina gaba da sai yake ce a kwanta sai na ce ba zai yi in kwanta ba sai ce to ka mutu ka bar nawa suna ji hukunta ina tsallake sai na ce shi ni fa sai ka zo gidan ku ba zai sai dai ka ce gidan uba amma nan ke da uba da muna na'a to lokacin da suka jiyo ba su da mutane sai na wanda da kan gabas sai na kalli sai na wata sassa ɗan rubi haka sai na ce mata ta kwanta a ƙarƙashin wannan mota kada ta miƙe da uba da zara sai ta kwanta in juya a wani sai na ga wasu su uku sa su harbi wata yanya sai na ce ƙasa harbi ta ya suka ce tuta kudu ya ce a to zo na sai na kira ta sai na kama hannunta suna rubuta sai muka shigo musu yi to a ƙa'idar soja idan ya zama ya ce ma kwanta har ka kwanta ba ta zo ce ba sai ya bude ma wuta sannan ya gaba position ishi to wanda suke bakin gate a daidai lokacin sun riga sun yi attacking ɗinsu sun ce su kwanta to lokacin da na shiga ina shiga cikin musulmiya to duk kuma duk wanda na gani namiji na kama shi sai na kai shi baki da ina tura su ina cewa a fita kawai ba za mu ba ba zai zai kunya a wannan shi ina tura mutane ina tura mutane to daidai lokacin da ya zama ta cewa suka ga jama'a sun yi su da fi gabar da yamma an gaza su to sai suka fara da hannu sai suka fara da hannu su ma wai musulmi lokacin da suka fara da cewa wani su ma musulmi to a daidai lokacin ne to a can gaba su kuma waɗansu suna ci gaba da jefar da ta suna kama position to da da suka ga cewa ko'ina turaba sun sa sa rakiya shi ne suka ga kawai ba su cika wani da wuta to lokacin da suka ci gaba da buɗe wuta ya zama to harsashi ba da kwauta lalle ni na yi da kiwo da lafi da zilaki na akila ko kuma ma'adiyar saboda lokacin da tankan ke yin rubuta inda ka san ana zuba wa ƙwayar masa a haka har sashi ke zuba jiki na kuma baya da zuwa ma farko lokacin da suka fara rubuta na yi wani kalma na ce ya yi mamani ka ba ni ikon takewa ka cire wasu a wanka to ko da aka dinga yawan rubuta ni da mutum na ƙarshe wanda aka haɗa. saboda lokacin da suka yi ta abin da suka yi ta ƙoƙarin gudu tankarsu sai da ya zagaya dan ina kan tsakin titi ne sai da ya zagaya su da ya wuce to mota ƙarshe suka dinga hukunta suka dinga hukunta shi ne sai na ji an yi kiɗa mata sai na na faɗi ƙasa lokacin da na faɗi ƙasa na ɗan kwanta sai na tashi saboda zuciya na ta kwanta cewa kada mutane su ga cewa ni na kwanta ne saboda to tashi da ne na zauna ko da suka gudu an kwashe da hukumar a gurin mutane sun gani suke ɗauka zama da sun yake da to wasu zuwa da suka gana da damu sun suka zama a kai lokacin kafa ta hara da an rabu da za ta tana ta yawa da kama to amma ni wannan magana da kariya da Allah da yana ci ban so a ce ni ne na za a gaba su malam ina wannan magana na so a ce malam ya a gaban gawa ta ne na sa
abu na ƙarshe kafin jawabin malam shi ne takaitaccen jawabin jawabin da baki malam za a ƙarshe mana a kan wasu kalmomi wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad
salahuddin ayyubi ya so ya yaƙe su to lokacin duk wanda ke son ya yi jihadi ko daga ina yake ko daga ina yake to ai ko daga ina yake zai iya zuwa can kawai abin da kake bukata ka samu guzuri da kuma ka kayan yaƙi da yadda za ka yi ka tafi can ko doki ko wani dai hanya dai na tafiya so na kan jin takaicin haka ne na kan yi burin da da yadda zan yi ne ni ma in ɗauki makami na in je yaƙe su to kuma Allah ta'ala yakan jarraba mutum da abin da yake faɗi kuma yana jarraba shi da abin da ya yarda da shi a cikin zuciyar shi don haka ni a- a- sai ya zama cewa wannan karon ga su wayannan la'adanni sai suka kawo abin sosai suka zo ma suka yi abu yadda suke yi idan mutum ya ga abubuwan da suka yi idan ba an gaya ma mutum ba ne ko kuma bai sa ido ya kalla da kyau ba zai iya cewa wannan a palestine abin ya faru don abin da suka daɗe suna ma 'yan uwanmu na palestine kenan don haka abin da kawai zan faɗa a nan shine cewa wannan wata dama ne Allah ta'ala ya bamu na cewa wato ranar kiyama ba za mu ji kunya ba mu fuskanci Allah Allah ta'ala ya ce me kuka yi lokacin da aka kama wannan waje mai tsarki kuma ana ta kashe bayan Allah ku me kuka yi a kan wannan sannan abu na biyu shine cewa dama yaran nan wato Allah ta'ala ya nufin za su kai wannan lokacin da suka kai don dama tuncini dama su burinsu su yi shahada kuma ko lokacin waƙen kudus na shekarun shida da suka wuce lokacin da aka kashe shahid abdulrahman da wannan shahid din nan muhammad na jaji da sauransu to na tuna da cewa har ma sallama muka yi da yake muna da labarin za a kawo hari har wasu suna cewa wasu sun bugo suna cewa wai bai kamata a je ba da sauransu duk muka yi aka aka yi banza dai da maganarsu to a lokacin na san har sallama muka idan mun ɗauka cewa kila ɗaya daga cikinsu ko wani abu da zai faru har na tuna na sassa na tabbatar suna da kuɗi a waya na ce don Allah idan wani abu na faruwa da Allah ku dubo mu tunda ni ban je ba ina son a ce muna magana zuwa ƙarshe ko da na je abu- akwai abin da ke faruwa akwai wani ɗan uwa da ya bugo mu ma a lokacin wani Haris ya bugo mu ya ce eh, ga ga su Ahmad da su Hani da wane ne Eh, ana harbi a kofa an ce kada su je sun ce sai sun je sai na ce nan da ake harbi din akwai sau- akwai yan uwa a nan ya ce eh na ce wai yin yi magana su tashi daga nan don kada a harbe su sai na ce to eh, akwai yan uwa a wajen inda ake harbi suka na ce eh na ce to su ba mutane ba ne da za ka ce na ce to kada wanda ya dame su kada wanda ya sake cewa zai hana su zuwa ba abin da ya dame ku da su don haka lokacin ma ni na yi ta buga musu ne don ce musu su dake kada su kada su girgiza su dake amma sai suka shigo sai ba su ma ɗauki ba su ma ɗauki wayan ba ne ta ringini dan haka ni na ɗauka ma za- musamman Ahmad na yi ta bugawa bai ɗauki waya ba sai na ce to kila ma shi ma an harbe shi to sai kuma ya zama gaba ɗaya sun dawo na tuna cewa lokacin da suka shigo ma har tuna ta kuka da Ahmad da Hamid suna ta kuka suna ta birgima suka ce na ce menene su na kai su wajen malam to me ya faru suka ce kai abin nan akwai dai abin da ya faru a lokacin ba zan faɗa a nan ba so abin ya ba su takaici sai suka ita birgima suna ta kuka sai to har ma na tuna malam ya taɓa cewa shi ya ɗauka ma eh, muhammad ne ya shahada a lokacin tunda ya ga a- ga su biyu din nan bai kuma ga muhammad ba sai ya ɗauka sun zo su ce ga abin da ya faru don haka wannan hanya ne wanda yake in mutum ya san yaran nan zai san cewa yaran nan su gaba ɗayan rayuwarsu kawai aikin addini suke yi su ba su san wani irin abu- ko abin da samari ko 'yan mata din nan suke a ce ai ta bata lokaci ba ko kaga sun sun sun zauna suna tattauna suna tattauna batun addini yaya za su yi wato su ba- su ba da gudunmawarsu ga wannan harka din ya za su yi sauran 'yan uwa matasa da ma 'yan uwa 'yan uwansu su iya jan hankalinsu su gane cewa abin da ya fi mahimmanci shine ka ba da rayuwanka gaba ɗaya ga wannan kira ɗin ba wai kawai ka ce wai kai ɗan uwa ne in za a yi program ka sa hijabi ko ki sa ka- ki sa hijabi ko ka sa kaya ka zo ka saurara ka ka tafi ba baka aikata ba baka baka ba kama isar da saƙon ba don haka shine babban duk wanda ya san su ya san yaran nan gaba ɗaya rayuwarsu abinda suka sa a gaba kenan kuma abinda suke so shine Allah ta'ala ya basu mu dai kawai Allah ya bamu dauriya dan mu ba mu ɗauka cewa gaba ɗaya za su tafi ba na ɗauka in an dawo wannan ya shahada tunda na kan ma yi addu'a in ce Allah ka sa cikin na akwai shahada amma ni ban ɗauka wa gaba ɗaya lokaci guda uku za a tafi da ba ni kuma nakan ce Allah ya sa ni ma in samu sha- shahada don haka abin da kawai ya zama shock shine gaba ɗayansu sai muka jera su wannan ga su nan a cikin muka jera su kowannen su yana nan kamar su tashi su yi magana amma sun riga sun tafi don haka na zan tsaye da magana na don kadanci lokaci da yawa salamu alaikum
cewa wani kuma shi ne sauraron jawabi masu wani kuma
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar da kusan da dama wannan shiri na tunawa da watan kudus na ba an shirya shi ne a jerin kwanaki inda ya fara da bai akwai yau alhamis gobe juma'a da jiba asabar da maga ta lahadi saboda akwai janibobi daban-daban da za a yi magana a kai wannan in aka gabatar yanzu na ɗaukar dawa gobe da aka shirya a shi wanda ke da ci so inda suka ga abin da idanunsu za su ba bayanan abin da suka suka gani suka ji suka gani an shirya shi akan gobe ne ya ku gobe ne ma za su samu dama lokacin da za su faɗi bayanin abin da ya faru da su sosai a za a can dawowa makabartan su shi shahara kuma na jibi zai zama babban taro kuma dole muka yi arba'in ɗin su ba wanda mutane ba su da sassa da wannan to ɗan abin da zan ce dangane da wannan al'amari kaɗan ne na so a ce ina nan lokacin da profesa ya fara magana ne in ji duk abin da profesa ya faɗa na zo ƙarshen magana ɗin cewa mutane suna ganin kal'amarin kamar al'amarin kudus kamar kamar wata siyasa ce da ta shafi wasu al'umma kamar akwai ƙasa da ƙasa akwai wata ƙasa sunanta palestine aka ake ƙasar aka yi wata ƙasa sunanta isra'il sauran ƙasashe suna tausayawa palestine akan cewa an amshi ƙasansu ainihin su an maishe su al'umma ba ƙasa to suna ganin kamar kuma shi sha'anin a siyasance ne da warware shi tun da tun ƙahon duniya duk yana bayan kafuwan isra'ila a wannan mahalli don haka nema da suka ga abin yaƙi ce yaƙi cewa suna batun wani abin da suke cewa two state solution ainihin a ƙasa biyu mana a ɗiba wani yanki a ce falasɗini ne a cikin falasɗini ne wani ɓangare kuma ce isra'ila shi ya sa masu kaɗan wani sassaucin da suka yi suka yi hukumar falasɗinawa to su mutane suna ganin shi kamar wani abu ne tsakanin hatta da ba'adin larabawa suna ganin su in ba falasɗiniya ba su wannan kokawa ne tsakanin falasɗin da isra'ila har ma wani daga cikin sarakunan su ɗaga ana fira da shi ya yi ingilishi yana cewa both sides both sides su ɗaure ɓangarorin da duka su haɗa kansu su aiki domin yadda za su wanzar da zaman lafiya a tsakaninsu to mutane kuma kufakan bai abin da suke ganin shi kenan kamar haka amma al'amarin ya wuce haka wannan al'amari ne kokawa ne tsakanin haƙ da baƙi kokawa ne tsakanin musulunci da tinƙahon duniya ko kawai tsakanin wanda aka zalunta da azabi su waɗanda suke actors a cikin wannan al'amari su ba su ɗauke shi a matsayin tsura ne na ƙasa da ƙasa su sun ɗauka ainihin kafuwan aƙidansu da al'ummansu da salaɗonsu a duniya ya ɗora akan wannan kusan kuma sun ɗauka cewa lallai idan har suka suka rushe a nan daular gaba ɗayan abinda suke ce mishi mawai civilization ɗinsu shi ne gaba ɗaya zai rushe in ba ku wani ɗan misali a lokacin idan lokacin da aka je hajji iraniyawa sukan yi ranar kudus a wasu ɗauki wata rana kafin tarwiya sai a yi mazahara ana gobatarwa ko shida ko galiba su gani kamar ranar shida ga wata ne ko biyar da ranar shida ga wata kafin taron ranar tarwa sai a yi muzahara ɗauko muzahara a biyo wani babban titi akwai titin da ake ce ma sharin masjidul haram wanda shi ne tun daga masjidul haram ɗin har ya tafi shi ne har har mina da arafa to a ɗauko shi tun daga wajen gari a shigo har a kawo harin a yi jawabai a watsa to sun kasance suna yin wannan shekara bayan shekara tun bayan nasarar wannan juyi kuma sukan ɗauki mabarna batus sara wanda galiba shi muke nunawa a matsayin al'alamin kudus duk da cewa ainihin ba shi ne masjid da aka saba mutane sai kan ɗauka ko wannan don ƙuban nan amma kawai da ƙuban ne ko da yana can na ka kai ƙuba ne oho da shi na da kawai wannan wannan ƙubatar sahara ake ce masa ba ba masjid da aka saba ne masjid da aka saba daban yake to sukan ɗauki madar ɗin tun da shi wannan ƙubatar sahara ya fi shahara ya zama kamar alami na wannan mahalli to wata shekara shekaran 1987 wanda ya daidai da 400 da da goma sha bakwai har wala a kidayen hijira a wannan shekaran sai aka bude suka bude ma iraniyawa wuta wani abin da ni lokacin muna tsare a kurkukun kaduna bayan waƙi an kabanci muna tsare a lokacin sai aka cewa an ce a lokacin hajji an buɗe mu iraniya wuta sun ce wannan ba zai ba ni ya ɗauka ba da gaske bane ya ce wannan ba zai ba don din a baya na je na haji na kuma yi musharaka irin wannan masira su su saudiyawa ba karamin tsoron yan iran suke ko askarawansu ba karamin tsoron yan iran suke sun ce wani dinnan saudiya ta buɗe wuta haifu wani abu ne wani wani wani abu ne wanda ke nishi kawai ba zai yi suka ce wannan ba abin da aka faɗa ke mutum ana faɗa ne da baki har sai ga labaru da hotuna da yadda suke abin da irin irin irin mugun shirin da aka yi ana harbi har ta kan duwatsu duwatsun maka da irin telescopic gun da kuma kan dogayen skyscrapers nan duk su suka dinga harbi da masu jiho duwatsu da masu mai duka kuma sa'an nan irin yadda mutum ya jira ba da irin abubuwan da suka yi masu ban al'ajabi don matan da suka kashe da aka kai ga wakinsu su sa'udawa sun ciccire hijabin suna ciccire musu wala-wala da abubuwan kunne da sauransu to wannan abin da ban al'ajin a lokacin sai daga bayan bayan ma shahadan su ahmad muke jin wani bayani da yin cewa su a lokacin su america abin da suke cewa shi wannan muzaharar da ake yi na kudus a makka sun ce ainihin ya fi komai haɗari ga civilization su civilization suke suka ce saƙon wannan kudus ɗin da mahajjata suke zuwa su ji in suka ɗauke shi zuwa ƙasashen su ƙarshen domination ɗin western world a duniya ke ka gaba ɗayan abu wanda suke ce mishi wai civilization da ma sun ce mishi empire ba civilization ba duk ba san ne civilization a cikin wannan da sun ce mishi empire ɗinsu daular da suka kafa suka sallaɗonsu a kan duniya aimana ɗinsu da sun ce sallaɗonsu a duniya kawo ƙarshe yiwuwar mai amfani da wannan ibada ɗin wato sarraɗuwarsu a duniya ya kawo ƙarshe kenan daular su ta kawo ƙarshe suka ce in dai har zai wannan abin zai ci gaba to zai zama ƙarshen su ne yazo saboda haka duk abin da za a yi ko menene a murƙushe shi don haka suka yi komi da suka iya wanda mutum ba zai taɓa ko tsawwala wannan abin zai yi ba tun daga nan mutanen iran suka daina zuwa hajji sai da aka yi shekaru sai daga baya suka yarjejeniya suka ce to suka ta lallashin da sauransu har aka koma hajji har imam a cikin bayan da aka koma da muke faɗin wata magana yake cewa za su tana iya wata rana su iya sasantawa da saddam amma tsakanin da su da saudiya har abada har abada ba wani sasantawa in an kuma yi gari an ce an sasanta da saddam yana iya amma ba da wa'annan mutane to mutum zai ɗin zai gaji ga abin kamar sassauƙa ne amma su ba su ɗauke shi da wasa ba mutum yana ganin kamar muzaharin kudus tamkar wasu kan ce ai to kun yi kun yi hayaniya to sai me ne kun bi kun ce kudus namu ne to sai me ne sai ba kudus din yana da hannu wancan ba sun ce masa to kai da kake wannan wannan kuma zaka ga musulmi ke faɗin wani sun ce to mun ji kai kana ganin muna ihu ne kawai muna ɓata lokacin mu ne kudus yana nan a hannun isra'ila kai gwada mana me ya kamata a yi mana maimakon ka iya ka iya soka mace amma kai ne kai sannan kuma su ɗayan da abin su ba su ɗauki abin da wasa ba su sun san wannan ƙarshen su ne alal misali na sha bada bayani ne na sha bada da wasu misali a wurare daban-daban muke cewa idan an ɗauka wannan abin da muke yi kawai wani abu ne wanda yake bai da wani amfani ife-ife muke kawai to menene na kuna damuwa da ife-ifen mahaukaci yanzu wani lokaci da na ji a ayan ba na mutanen da zama ke ce bai kuna kusa da ruwa ne kuma babban babban sana'an ku shine kamun kifi kuna kusa da kogin neja da bino da wani mutum zai zo da bokiti ya ce sai ya kwalfa kogin neja ku rasa kifi ko bino sai ya kwalfa ko sai yana kwalba ya kwalfa a cikin ya cika bokitin shi ya zo ya watsa ya sake koma ya sake watsa ba ko kuma kuna kamun kai mai kamun kifi za ka fuskanci haɗari in ba ruwan saboda za ka da kifi tambaya idan wannan mai kwarfaron ya yana kwarfawa za ka ji tsoro me za ka ce masa ba da ƙoƙari ita kwarfawa ta san iya je ya ɗebo aboki da ya je watsa ya sake ɗebo ya kan fito ya watsa kai kuma kana nan kana kamun kifinka ka san dai ba abin da zai nuna wannan saboda haka mene yana ka na damuwa ya kamata ka firgita ka rika karkarwa ko ku kwashe kogin ne ko ina zan kama kogi ai kaga ba za ka ɗauki saboda ka san abin da yake ɓata lokaci ne ba zai idan abin da yake ɓata lokaci ne me yasa suka damu idan ba zai haddasa ku me yana su na damuwa haukata ku muke ife ife shikenan mu ihun mu tafi mana zai ɓaci kudus ne me yasa suka damu su ba su ɗauki abin da wasa ba sun ce root ɗin sallaɗonsu a duniya root ɗin sallaɗonsu a duniya yanzu in aka ɓaɓɓako shi gaba ɗaya in aka ce aka fara bayyana irin zaluncin da suke da sauransu mutane suka fahimta in ba isra'ila daga nan ba ma ba su saboda haka ne ba su ɗauki abin da wasa kaga kenan su suna kallon abin ba kaɗan ba ne sannan kuma wani abu wanda wanda muka sani wanda kuma kwanan nan ziyartar janar buhari ya zuwa wajen obama obama ya tabbatar da wannan magana ya ce afirka ita ce alƙiblan afirka najeriya ita ce alƙiblan afirka duk inda najeriya ta nufa sauran afirka ne suke wannan wannan magana da na masa da ta sai tabbatar da mun kuma ya mun san dalilin da yasa suka nace akan najeriya ke ko lokacin da aka taɓa nuna wani mazaharan kudus tun ina jin ko 84 ne wani wani program ne da cikin cikin 80s na wasu mbbc da suka taɓa zuwa suka yi wani program ko dalibin islam ne suka yi wani documentaries ina wani living islam sun yi shi ali 90 ne nake tsammani ali 90 ne to lokacin da suka yi suka nuna wannan duk sun bi ko ina a duniyar musulmi sun ɗauki hotuna sun yi program ɗin series ne na documentary su BBC suka yi to daga ciki sun zo Nigeria kuma har su kafin su zo sun nemi mu da cewa to ya cikin program ɗin da za su su kabar suka za su za su kabarin Kudus sun ce to banda Kudus akwai wani abu sai misali kamar wa'azozinmu da karatutukanmu da sauran zamanmu da sauran sai muna so muna da abin ayyuka daban-daban nau'o'i daban-daban akwai wa'azozi akwai karatu akwai majalisi akwai kaza da sau suka ce ito su za su ana zuwa ƙauye suka za su aje ƙauye ne a program su ɗauka muka je har muka je irin goron sallah ɗin nan bayan sallah ƙarama a wani ƙauye suka ɗaura to lokacin da aka sa ana nuna ko'ina sai su ku- da da yawan su abin da suka ce ba abin da ya burge su a wannan program ɗin in ban da ɓangaren da ya nuna na najeriya to kuma daga cikin banas ɗin da aka rubuta a kan gaba isra'il masu be destroyed bana da farko suka ce su su wannan wannan ɗaya su ba su san da wani haɗari babba a cikin afirka ba so wannan idan ya ya ya ya ya ya- ya tafi a najeriya sauran afirka za ta saboda haka suna ganin cewa kafin wannan a a- a wannan ƙasar yana nufin kenan kafuwan shi a a nahiyar afirka gaba ɗaya sauran ƙasashen afirka ma a sarari suka faɗa musu mu su suke mu mu suke kallo don haka dai mutanen ba da wasa suke yi ba kun ga duk in kam- kamar wani lokacin da ke faɗin cewa a- in ka lokacin daidai lokacin da ake aka yi wannan kudus ɗin an ana ana rutsa da 'yan palestinian ana tare da su to a lokacin muna yawan kallo a talabishin har ma akan sa layi to sai ya zama clip din da aka ɗauka na harbin da ake yi a nan in mutum ya gani in ya ga clip din yana na a a site in mutum yana so ya duba zai ga clip din ana harbi mutum zai in ya ga in yana kallon talabishin ya ga yadda ake na fada zai ɗauka fadas din ne. sai idan ya lura cewa mutanen eh, launin jikinsu da sun sai gane cewa a ce ba ba fa da tsini ba duk ba wani bambanci da irin yadda sojojin isra'ila sukan je su buɗe wuta da kuma irin yadda su ma suka zauna suka buɗe in ka- in ka ga clip din duk da yake shi clip din shi mai ɗaukar mawaƙa ainihin ya sadau da kan- da kansa ne ya iya ɗauka dun da sun ganshi da sun harbe shi don na ga na yi ƙoƙarin sun da yake ayyan daidai wani wuri zaka ga soja yana zuwa yana kai da bindiga amma ya iya ɗaukar hotonsa shi kuma ba tare da ya ganshi ba don yana ganin shi zai harbe shi to ainihin zai ga duk- duk irin dabarorin da suka su- suke amfani da shi suke amfani da shi a a- a nan wanda suka yi a- a fadar su ɗin shi suke amfani da shi a nan. kai hata harsashe don an ji shi oku yana oda kafin wannan rana yana cewa yana son isra'ili nan ba ka ba ka da wani irin nan bulletin sunan shi isra'ili sun shi bulletin sai suna ana ce mashi training ko live ya ce live sai akwai ni training a wanda yake da- a- har ba zai kara ya bai toka kawai akwai kuma labe ce live yana son ramu kana yana son kuma isra'ili nan ba kada yana faɗin lambobin nau'o'in bullet da suke amfani da shi don haka sun amfani da bu- wani bullet da suke ce mai isra'ili wanda in i- i- yakan yakan zama yan ƙanana ne kwarai kwarai in ya shiga jiki da yawan mutane suna da shahadar mutum zai rika amma akwai bullet a jikinsa duk lokacin da mutum mutane kansu ɗauka in mutum lafiya da inda ya san ya je ya ji ko a ƙaiƙaiƙayi ne ya je a duba sai ya zama da mutane suka shiga zuwa ana bincike sai da aka sami akalla mutum ɗari da tamanin da hudu wanda suke da harsashi a cikin su duk wani harsashin ba za ka gan shi ba kuma in ya zauna in ya daɗe zai dinga lalata jikin mutum to na na isra'ili hatta bullet din da isra'ili da rasha da mene wanda zai yi wuri amma musu wannan irin miyagun don sun yi amfani da nau'in harsasai daban-daban daga ciki har wayan wayan to kaga ba ma kawai za ka ga a sarari yake cewa ainihin kokawan da kai in ka gan shi na siyasa ne a falastini to shi ne ya zo na kaga mu kun ba falastinawa ba ashe kaga cewa ashe abin ba falastini ba ne kokawa ne na addini kokawa ne tsakanin haɗu da baɗi kokawa ne wanda yake a kan shi ne ainihin zai zai- zai canza alƙiblan duniya kuma za ka ga sun yi biris da wannan to gaskiyar magana shi al- al- al- al'amarin musulmi bai dame su domin shi imam lokacin da ya kira 'yan labanan ya magana da su imam kuma ne a kudusa sirruwa lokacin ya- ya- lokacin da ya kira 'yan- 'yan- 'yan labanan 'yan uwa musulmi ce musu to hadisin da ya kawo musu wa- ma- ma- manzo Allah ta ya ce man lam yahkam bi amril muslimi fa laysa bi muslimi wanda bai damu da abin da ya shafi musulmi ba shi ba ba musulmi ne ga abin da ke faruwa da waɗannan yaƙon ba fa zai yi wa zama mu mu zama musulmi muna kallo ne ba kawai kuma tun da yake ku ne kuke makwabtaka da su ku ne aula da ku ba mu kuma mu ba ku duk irin gudunmuwan da za mu iya ba don haka asalin a- asasa hizbullah ke za shi don haka yana nake ce mun ce mun wa ne asasa hizbullah sun ce imam khomeini azbin asalin shi shi lokacin da kira su wannan tattaunawa da suka yi shi ne sakamakon aka kafa hizbullah ya zama in hizbullah ta shi muhimmin abin da sa gaba shi ne tabbata yake isra'ila da kasantuwan su suna ta irin abin da bahaushe kan ce cin kare ba babbaka su kaɗai suke abin sai da ransa ya ga dama ba su ɗauka akwai wani wanda zai iya taka musu burki sai ga shi yanzu suka ga cewa akwai wanda su iya zuwa su tinkare su har a ci mutum ya yi tafi melita zai ga wani wani quotation na na wani ko ɗaya daga cikin manyan su ko ko wannan ne akwai cikin miyagun da suka yi kalamin nasoshin isra'ila ne akwai wani mugu mai kama da kare wani dan wani wani dan guntuwa ko zama zan tuna da sunansa wani mummuna shamir mukan ci mashi shamir shamir kuwa to shi ne yake cewa su sun ɗauka za su ba balarabe rufus balarabe yana nufin musulmi za su ba balarabe umarni ne kawai ya ansa har ma sukan ce musu kar ma ku ce mana nan duk abin da muka ce ku ce yassa kawai shi ne kawai mafita gari to sai ce amma hezbollah sun gwada mana su waɗansu larabawa ne na gaba amma kun ga larabawa ya ce amma a gaskiyar magana musulmi ne domin kuwa wai wasu wasu wasu larabawa ne na daban to ai ɗan larabci ne ai jini ne ko ko har ko al'ada me zai sa su su zama daban ai itikadi ne kai baka san aqida ba ai ka san imani ne imani ne ya ya ku ba ba jini ba kuma su ma kansu sun kafa abin nasu akan aqida ne ko da sun dan farashi da jinin su amma sun kafa shi akan aqida ne to sai gashi sun ga cewa akwai masu fuskantar su tankare su kuma wannan rana da da imam ya ayyana wanda yanzu mutane a wautansu suke cewa wai ainihin har ma na ji wannan a sashen hausa na bbc wai ranar juma'a na ƙarshe kar watan ramadan ita ce ranar da 'yan mazhaban shi'a suke nuna goyon bayan su ga falasɗin haka man ci haba wannan wannan jumla ina hankali a ciki ina hikima a ciki 'yan mazhaban shi'a suke goyon bayan falasɗin a ranar juma'a ƙarshe wannan wani irin ba wace irin magana goyon bayan falasɗin sha'ani ne na mazhaba ina tambaya ne goyon bayan falasɗin sha'ani ne na mazhaba akwai shi a yawa da basu san ba ba su shiga cikin ba su shiga ranar kulus kuma ba su ɗauka ma addini ba su san akwai ku hadda maraji'ansu wanda su ba ra'ayin su bane ba suna abin da ake shi a bane sunan shi ko kawai tsakanin ƙarya da gaske kuma yan falasɗinu nawa ne shi'a ana taɓa tambayar wani da yake suna rubuta ce an ce min ana shiga ta shehu a falasɗin ya gaske wani shi san ba gaske ba su ba su su akwai akwai very few kuma akwai wanda suka zama shi'a kan kaɗan amma ba ba su da wani ba ba ba su cancanci ma ambace su ba amma al'umma wanda suka damu da gaskiya in wannan gaskiyar kake ce mushi a sai mu ci muka eh to shi kenan ita gaskiyar kake faɗa mushi amma bari mu gama ba duk wanda ake ce mushi shi ne yake bin gaskiya ba bin sha na iran ma shi'a ne ko sha ba shi'a ba a rubuce ma shine custodian ɗin jafari a constitution kuma suna hulɗa da shi tare suke zuwa da waɗancan shugaban laraba su shagiyar batun shi menene gaskiya menene ƙarya shi ne ke gabanmu duk lokacin da suke ƙoƙarin su yi faɗa da sai su canza maka ra'ayin ɗin to mu wannan da yawan mutane suna kallon sai sai su yi wani to wai shi'a har da wani wa'anci wai ya yi karatu wai ya ko ba a bayan yana colonist ne a wata jarida wai in ko in ya rubuta wani article in support of shiite ko mene demonstration ne wai ya ce wai na so guda shi da wanda aka kashe wai amma kuma yan shi'a din ma ya ji an ce sun yi kaza kaza wai shiite shi ma wai shi'a wurin shiite ne suka yi kaza kuma duk lokacin suka je su ce mana wai shi a shi a shi a shi shi a ne suka yi kafa shi a ne suka yi kafa akan al'amarin palestine kai yanzu kana musulmi mun ji ko ma mai maza ba mun ji kai ba shi a ne kai ba shi a kai ba shi a me shi a shi a shi a shi ne zagin kasa ba da awar mota shi ne shi a shi ne shi da zagin da shirka da bauta ma abubuwa shi ne shi a kujin shi to kai dan shafe wace to falasɗinu ya shafe ka kudus ya shafe ka masjidil aqsa ya shafe ka in kai musulmi subhanallahi alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurihi min ayatihi al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu hawlahu kuma yana duk kewayen wurin gaba daya duk ƙasar wannan ya shafe ka kai allah ne yake faɗin wannan ya shafe ka kai kuko ko ne shi shi an da shi an da shi yake bautan kabari yake zagin sabai shi ne shi kuma masjid al-aqsa annan da kudus in an kwato wa sahabi wa da sahabi za a zaɓa makiya sahabbai ne suka kafa kudus ko ko masoyan sabai suka kafa kudus wannan ka san ba masoyan sabai za su kafa makiyan su zo su kwato ba ko in ce ko kudus ya shafi ka to kai me kake yi to su wa'ancan da kake gani su sun gwada maka cewa su sun san su wane ne haɗari gare su kuma su wane ne suke ganin cewa in su ne lalle addinin nan da suke gudun kada ya kafa zai kafa kuma wannan abin da suke ce ma wai civilization ɗinsu mu musan suna da civilization abin da suke da shi shine haima domination in ma suna da wani abu wanda a ce mishi civilization shine kawai technology of destruction kawai sauran gurguza komai in ba nasu bane kamar da ku suka suka yanzu suka zaɓi su amfani da sunan addinin musulunci wajen rusa addini yanzu suna nan suna suna rusa gine-ginen hadda wanda suka shekara dubu biyar da gina na tarihi a cikin iraq da syria suna ɗana masu ba musan rusa suna suna takabir mun san kuma wasu suke bi ilawa ne isra'iliyawa wanda suke hatta ma ba ma kawai suna faɗa da suna faɗa da humanity ne ma gaba ɗaya suna faɗa da civilization ne na bil adama don maza ka ba abinda aka yi wani monument na tarihi na shekara 500 da suka wuce a 5,000 da suka wuce to wani fada da musulunci ne zai saka jika rusa shi ya shafi tarihin bil adaman wato suna kokarin su nuna ba ma civilization a wannan wahalin ke saboda haka duk abin da aka gina shekara dubu biyu dubu uku dubu hudu duk suna nan suna rugurguza da su amma da sunan addinin musulunci kuma su ne nan ba su iya samun wanda za zai musu aiki ba sai zama su suke aiki amma suka ce akwai wani abu ko kwara to mu inda al'amarin da ya zo kanmu sai asirin su ya to sai sai muka ga boko haram kwalo-kwalo da rana tsaka da uniform ɗinsa da motarsa muka ga kwamandansa suka zo suka yi mana boko haramanci muka gane su wane ne su kuma suka faɗa ma da bakin su a yadda suke azabta wa nan yara suna cewa mu ne muke kashe mutane a bawon da yobe kuma lallai daga can suka zo don na ka idan lokacin da aka ce sun yi lokacin da suke son su zo nan su yi harbi sai aka ce shi wani ɗaya daga cikin su wanda suke tare da ɗauku da ke cewa sun yi tuƙi na awa bakwai ba tsayawa ko ruwa ba su sha don su iso zaga su samu ana mazawa sun yi tafiya da a yi tafiyan awa bakwai daga abuja zuwa zaria kasan ba zai kai awa bakwai ko wannan rama suna da siren suna suna sun kunna wuta za su wuce ne kawai check point ba zai tsaye da su ba sannan sai na fahimci ashe daga borno aka kawo su su ne masu kisa a borno awa bakwai suna tafiya don su su su yi harbi ana to sai gashi kwallo suna faɗin suka ba faɗa ne har suka faɗa mata su ne waɗannan da suke yi to abin da nake so in ce shi mutane su fahimta cewa shi wannan kokawa ne tsakanin ƙarya da gaskiya kuma haka Allah ya ga daman gwada mutane Allah ta'ala mai iko ne kan ya yi mu mala'iku in ya so da ya yi mu mala'iku ko da ya baban mu Adam a aljanna ya zaune da shi aljanna da shi kenan sai ya 'ya'yansa a nan da ba mu san menene wannan wannan gidan ba ba san wahala ba sai mai kara yawan ma an ce mana ai da wannan daɗin da ba shi ba zama shi ya za a iya zama shi to sai Allah ta'ala ya yi ƙasa ya sauka da baban mu Adam ya sa mu a matsa ya sa a wajen gidan gwaji da kuma yana ya aiko da annabawa don shirya da mutane kuma ya sa gwajin nan namu tsakanin mu da juna ne ana gwada mu da junan mu ana gwada mummune da kafirai ana gwada kafirai da mummune ana gwada mawadata da da da marasa marasa ma ana gwada su da matawa ana gwada masu masu iko da talaka talaka ana gwada su kuma da masu iko sab gwaji ana gwada makwabci da makwabci har ɗa da uba har mata da miji har da ɗan uwa da ɗan uwa duk ana gwaji a wannan gwajin ne wasu kan ci jarabawa ko su faɗi so da kafin da sai ka ga mutum kamar yana da ilimi amma sai ya ce wai to ya aka yaka me yasa Allah bai kaba ba sai to kana son kana son ya zama kenan ai Allah ya yi ya yi abu daidai bai ke so bai wala ko haka nan ba amma da ko akwai masu saban Allah ne suna yin abin da ya umurce umurce su ne ba su saba amma mutane ne aka ba su dama su a gwada su saboda ka gwada mu ake da juna izamu na tare tattare da mu matsayaƙen ne mu ba da rayuwarmu da dukiyoyinmu domin ganin addinin Allah ya tabbata sannan sai Allah ya kawo taimakonsa dole sai mun yi kar ka ɗauka kawai abin zai bayyana ne da kansa ba ka zai bayyana da kansa to kuma da su an yi shekaru shuru suke ji har sun ɗauka sun mallaki duniya yanzu sai da suka so to wannan yunkuri da suka ga ya dago sai suka ga ashe al'amarin ba haka bane mutukan akwai yunkurin nan yana nufin akwai wata rana ƙarshen su zai zo ke saboda haka ne kaga kuma ba ji ba gani su kuma ba za su ba za su yi da wasa yanzu profesa yana magana kan siyasan kisa dama siyasan ke da iyakan da ke har yanzu ba su da wani strategy strategy din iblis ne faƙatu da aulaya shaitan inna kai da shaitan kana da ifa shi shaitan ba bai da wani tunani illa a kashe ka a kashe kashe kashe kashe kashe shi kenan to kuma idan har mutum zai ji tsoron a kashe shi to ba ko zai iya kuma sai in sai in ya kashe mutuwa in ya fi ƙarfin mutuwa to shine nasara me fi ƙarfin mutuwa ce gani a kashe ɗin ba ɗan na gani kashe ne kamar suke cewa a kan addini na tsaya sai dai ku kashe to ma ko baka ko baka tsaya kima kan addini ne labud da zaka mutu wata wata wata sai gaji an ce an mutu ko da ma ko da mutum ya rayu ya yi kaza ya kaza kuma shi kenan sai gaji an ce kuma wata rana kuma da ya mutu saboda haka ainihin bai kamata ya zama mutum a firgita shi da mutuwa ba to mun gwada musu abin da ke cewa mun gwada musu mu 'ya'ya ne domin kudus na bana duk waɗanda aka ji ciwo bara duk sai da suka ji gaga masu dogara crutches duk sai da suka je suka yi suka yi mazahara da suna dogara sanda har da wanda aka ji ciwo shekaru bakwai da suka wuce su ma duk sun bi mazahara ba wanda ba abin da aka fasa kuma wannan ya nuna kenan a tun da mazaharan bana da aka yi irin na bara illa iyaka bara an yi harbi kuma ya nuna ba wani justification in harbin da suka ke tun daga shi ya tafi lafiya da ko da ke ko a baron ma zai zama ba justification tun da an yi a ko'ina nan ne suka ga damar zai sai harbi to amma dai na banan da yin shi a nan da kuma yin waɗanda suka yi shi su suka zo an yi tamkar yadda uhud uhud na biyu bayan wanda Allah ta'ala yake ban waɗanda suka ansa ma Allah da manzansa allazina jabu lillahi wa lir rasul min ba'd ma adabahum al-qaf wanda suka ansa ma Allah da manzansa bayan ainihin miyaku sun sun same su bayan an jijji musu ciwo don an ce lokacin da manzo Allah ya ce su Quraisha sun ce su dawo su karasa su ma tunda sun raunana su sosai to sai ce ayi kuwa wanda duk bai fita da farko ba kada ya fita yanzu wanda bai fita da ba kada ya fita wanda suka fita da ake so su fita sai ya zama duk duk wanda aka ji maraunin nan haka suka tattauna duk suka fito sannan sai Allah ta'ala ya jefa razani a wa'annan mutane suka sai suka koma wani wani suka gamu da wani sai me ya labari suka ce ai ya fito da fushi ya ce shi bai san yadda kuka shiri da yanzu ya zo da shiri sosai suka ce kai kai in muka koma karshen mu ne yau bari ka gani sai suka gudu shi ne mazara ke cewa da sun zo to dama an yi riga an yi mala'iku sun shirya kowane mutum an shirya dutse da sunansa wanda ana wanda na ana kishin shi da shi to da sun zo sai suka zama sun koma to kaga wannan wannan wannan wanda irin wanda Allah ke ba masu sun an samu Allah da manzonsa bayan miyaku sun shafe su to sai aka nan muka gwada musu cewa to mu ne mu ne yaya su kuma sun gwada mana su ne su ne ku gaya mini mana kai mana mai ba haushe kan ce shege ka fasa wa ya fasa to kuma kudus an shiga yi kenan da za mu je masjidar samun sallah sun san haka nan zai yi wuni kuma sun san wannan abin da muke shi ne zai kai ga wannan shi yasa suka ba in ba kuma yana damu sun san haka ne sabi kuma sun san waɗannan da suka zo suke suke sun san su ne za mu je masjidar samun sallah insha Allah rabin da ke bayan sallah za mu yi addu'a insha Allah a tashi sai gobe kuma aka zo za a je bayanai daga waɗanda suke ganau ba wuce kan ce ko ba jiyo ba wannan su ganau da jiyo kenan gobe shi insha Allah kuma jibi